الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan rana ta 23 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 kuma yau ɗaya ga watan biyar shekara ta 2016 yau za mu tashi darasi na 15 a cikin karatunmu na sahih muslim ibn al-hajjaj za mu tashi babu tafaduli ahli imani fihi wa rujuhani ahli yamani fihi na'am na'am ya ce babu tafaduli ahli imani babin abin da yake bayyana cewa masu imani suna fifi suna sam wato suna samun tafadul wato fifiko akan juna wa rujhani ahli al-yaman fihi da rinjayen da ma'abutan yaman suke da shi yan yaman wato mutanen yaman suke da shi fihi a cikin imani wato mutanen yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da imani na'am نعم أبو, أم... أبو أسامة حماد ابن أسامة نعم وحول السند نعم ابن نمير ابن نمير آه in ya zo a farkon isnadi to muhammad ne muhammad ibn abdullahi ibn numair malamin muslim in ya zo a tabaka ta biyu to babansa ne abdullahi ibn numair duk ibn numair yake cewa ibn numair amma za ka yi tamizin wanne ne ba wanne ne ba da mawukinsa a cikin sanad idan a farkon isnadi ne wato imam muslim yana ruwaya daga gare shi to dan ne muhammad ibn abdullah ibn numair in kuma ya ambace shi a tsakiya mataki na biyu to mahaifin ne abdullah ibn numair ka gani ya ce haddasa na abi uban nasa kenan na'am abu kuraib muhammad ibn al'ala al-hamadani shine abdullahi ibn idris al-azza abdullahi ibn idris ibn yazid al al-audi ne ko idan ya tafi al-azdi ba azdi bane ba azdi bane ba shi na rubuta su lokacin da muka karanta amma ba za a iya karantawa ba eh kwarai ku rinka ku rinka rubuta da biro al-audi eh al-audi abdullah ibn idris ibn yazid al-audi biskuni alwa thiqatun faqihun abid al-kufi na'am kulluhum wannan kulluhum yana koma ya zuwa gawa kulluhum abdamir na'am ibn numair a'a na'am ko hawala sanad ne ya da miri zai koma wajen hawala sanad abu usama ibn numair abu idris abdullahi ibn idris ibn idris su ne akan waɗanda akan su ya tahwil sanad din akan su damirin yake komawa an fahimta kulluhum su su uku abu usama da ibn numair da ibn idris na'am an isma'il ibn abi khalid ha kaga zai sake maka zai sake kawo maka wani isnadin na'am معتمر ابن سليمان الجرجاني التميمي ابن طرحان مؤتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي سوري بقى التميمي بقى التيمي سميت قيسا شين ابن ابي حازم البجلي ده daga cikin al-muhadramin ya riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai riske shi bai riske shi da rai ba daga abu mas'ud shine albadri ana ce masa albadri ba nisba ne zuwa ga albadr ba ana ce a uqbata bin amir uqbata ibn amr ko ibn amir as-sahabi al-ansari
قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni da hannunsa nahwal yaman a jihar yaman فقال yace
ألا إن الإيمان ها هنا yace innal imana hahuna lalle imani yana nan wajen وإن القسوة وضرب القلوب في القدم في- في الفقدان- fil faddadin في الفقدان.
wa innal qiswata wato ke kasar zuciya wa ghiladhal qulub da kunci wa- wato da kaushin zuciya fil faddadin a wajen wato masu kuruwa masu ihu masu ɗaukaka muryarsu wato asabu sauti shadid
عند وصول أبناء الإبل inda usuli aznabil ibil a wajen wato masu kiwon la- kiwon raƙuma حيث wato usul a inda matattarar jelar raƙuma wato masu kiwon raƙuma kenan حيث يبلغ قرن الشيطان daga inda haithu ya tulu karna a shaitan inda karn inda wato wato kahon shaidan guda biyu za su fito في ربيعة وهما fi rabi'ata wa mudar a cikin kabilar rabi'a da mudar rabi'a su ne wato mutanen najd kenan mutanen yaman karna a shaitan abinda ake nufi shine shi'at a- a- ai shi'atihi min al-kuffar wato mabiyansa daga cikin kafirai
قال حدثنا أبو ربيع ga wannan ah, abu awana da ya tashi shi tarjamarsa na wannan babin sai ya ce babu bayanin akhlaqi wal a'malil mahmuda allati ja'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al iman babi da yake bayanin ɗabi'u da ayyuka waɗanda suke ababen yabo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya su suna daga cikin imani wa nasabaha wa nasabaha ila ahli al-hijaz da kuma da kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasabta su ya zuwa ga ahli al-hijaz wa ma yaliha da abin da yake kusantarta wa billahi tawfiq haka ibn abu awani yace kun ga fikihun sa to kamar yadda muka ce dama abuwab din nan ba muslim ne yasa ba imam an-nawawi shi kansa yana bin tarjamar al-qadi iyad ne na'am
قال حدثنا أبو ربيع قال صحابة Ah, afwan ah, a cikin wannan hadisin akwai bayanin falalar ahalil yaman inda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida da imani kuma kamar yadda za- za a ga sauran abubuwa da ya faɗa na ɗabi'un su- na abubuwan imanin da yake tare da su kuma ya sifanta ahlu najd wanda aka san su da kiwon raƙuma da kaushin zuciya da ke ƙasar zuci a wanda yake nuna kan cewa mutum yana tasirantuwa da irin aikin da yake ɗabi'arsa tana tasirantuwa da irin aikin da yake Mm, su saboda suna kiwon raƙuma to su ka ɗabi'ar raƙumi shi raƙumi daga cikin ɗabi'arsa yana da wato fusga irin fusgar aljanu shi yasa ne a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya zautu to a harbe shi kamar yadda ake harban naman daji ya ce ina lihadihi ibil awabid ka awabid jin suna da irin wannan wato a a tum- tumbe din irin da taurin kai irin na aljini Mm. to shi yasa ma aka ce idan aka mutum ya ci naman raƙumi ya ya sake alwala saboda hararar da take sawa shi yasa kuma fushi yake daga wannan hararar to saboda tasirantuwa da cin naman raƙumin yasa ya yi tasiri a ɗabi'arsu suna da zafin fushi in kamar yadda su ahalul yaman kiwon awaki suke to su kuma suna da sakina da nutsuwa da taushin hali saboda abin naman naman naman karamar dabba suke ci
Najat Najat na ɗauka su hansa aikin yana nan suke da kaɗin su.
suwa Najat Najat.
a'a najad ba a hankin yaman najad shine abin da yake gabas da makka don tudu ne in ka kama hanya za ka tafi a, daga makka maka kwari ce za ka rinka hawa tudu ka har sai kai wajen kafin ka kai riyad akwai wani katon tudu da za a yi a cikin najad hawa ne mai tsawo Tsauni ne sosai.
ba wai tsauni ba ne haka dai wato mantikar ce haka ta koma kawai ta yi sama Eh? haka ta yi sama in kana tafiya za ka ga kayi sama a wajen ba dutse ba ne jigawa rairayin jigawa ce haka kawai garin haka kawai abin ya- ya ya taso ya sama kuma da abin da yake yi nan riyad da sauransu tudunsa daga ƙasa ya fi tudun sauran wuraren ya fi tudun makka to yaman kuwa shi ne duk abin da yake kudu da makka kudu da makka ana cewa ita kanta makka din cikin hijaz ga baki har madina ana cewa duk yaman ce amma dai asalin Y- yaman shine abin da yake daga makka ya yi kudu Mm, shine hannunka na dama kamar yadda sham shine abin da yake daga bayan madina ya yi kudu ya yi arewa
shi sa ka ce sallah ba ni da ita Ah, na'am annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya ce sallu fi ribadil ghanam wa la tusallu fi ma'atinil ibil na'am abu rabi sulaiman ibn rabi sulaiman ibn daud hamad huwa ibn zaid ibn dirham eh, muhammad anan shine ibn sirin ayyub ka as-sakhtiyani daga abu huraira ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen yaman sun zo su ne masu ma- su ne masu wato taushin zukata taushin zu- su suka fi su suka fi taushin zuciya imani dan yaman ne wal fiqhu yamanin sanin addini dan yaman ne hikima yar yaman ce wannan ya isa yabo ga mutanen yaman waɗansu sun ce abinda ake nufi da ahlul yaman al-ansar tunda asalinsu daga yaman suke saboda haka kirari ne gare su haka a waɗansu malamai suka faɗa amma a, ibn abdulbar yake cewa amma da, da an- da ya duba ƙarshen hadisin abu obaid ne ya faɗi wannan qasim ibn sallam malamin bukhari ya ce da ya duba malamin luga ne ko malamin hadith ne ko malamin fikihu ne sai ya ce amma da ya duba riwayar hadisin da bai faɗa haka ba tunda ai annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai wanda suke daga cikin su hadda ansar din yace atakum ahlul yaman to inda su ne ya zo ya ce sun zo muku Mm, saboda haka ana nufin dai ahlul yaman su abu musa al-ash'ari da suka zo sun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yakin khaybar na'am na'am eh shine zakariya ibn abi adi Ah, zakariya ko kuma muhammad ne ibn abi adi na'am قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق كلاهما عن ابن عون Ah, ibn aun abdullahi ibn aun عن محمد daga muhammad ibn sirin daga abi huraira قال قال رسول الله صلى yace الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mithlahu kwatankwacin wannan hadisi na'am وسلم قال حدثني عن ابن مالك na'am وحسن ابو الوان قال حدثنا يعقوب وهو بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن الاعرج قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن na'am abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atakum ahlul yaman mutanen yaman sun zo muku su ne mafi raunin zukata mafi taushin wato zuciya mafi taushin halin zuciya fiqihu yamani ne fiqihu dan yaman ne hikima yamaniya ce gona riwayar a'araj kenan daga ibn daga abu huraira ta farko riwayar muhammad ibn sirin daga abu huraira abin mamaki wannan bai kawo ta ba a cikin a a cikin mustakharaj dinsa bai kawo riwayar ibn sirin ba wadda yake ta cikin muslim da yake kasan shi mai mai mustakharaj kokari yake yi ya kawo hadisin da yake ba ta hanyar sahibul kitab ba watakila ya rasa hadisin sai ta hanyar sahibul kitab shi kenan sai ya tsallake shi ya ce ya- bai kawo shi ba ta wannan hanyar na'am yahya ibnu yahya an naisaburi yana ɗaya daga cikin wanda suka riwayar ma- muwatta daga malik riwayoyin muslim daga muwatta ɗin imam malik ta hanyar sani riwayarsa kawai ya samu a'a ba al-laifi ba su su biyu ne dukkan su yahya ibnu yahya ne yahya ibnu yahya al-laifi dan andalus ne ita ce riwayarsa muke da ita ta muwatta ita tafi kowace shahara shi ko wannan dan Naisabur ne Yahya ibn Yahya an-Naisaburi
قال قرات على مالك na'am al-Imam Malik ibn Anas عن ابي الزناد shine Abdullah ibn Zakwan عن الاعرج shine Abdurrahman ibn Hurmuz عن ابي هريره daga Abu Hurairata
ان رسول الله cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce واصبت قلنا هو المشرك kanka wato asalin kafirci na hawal mashrik a jihar gabas ne والفخر والكلى alfahari da takama في اهل الخير والبر.
suna cikin masu kiwon masu rukon masu rukon dawaki da masu kiwon ki- kiwon raƙuma الفدائين masu ɗaukaka murya da ma- wato ba su da sau- taushin murya masu kururuwa
اهل البر والسكينه في a halil wabr akwai ab- al-zahir akwai wato za ka yi karanta wannan Mun rubuta da pencil nan alfaddadin ahalil wabar ma'abuta wato alwabar alwabar shine gashin rakumi na wato sifa ne na su ahalil a- fi ahalil khaili wal ibil wa ahalil wabar ma'tuf kai ala a- fi ahalil khail wato alfahar wal khuyala fi ahalil wabar na'am والسكينه في اهل البر wasakinatu fi ahlil yaman ita ko sakina tana cikin ahlul yaman ahlul ghanam ahlul ghanam shi a cikin masu kiwon awaki Na- na kaza Na.
ban- ban da rishi na'am Ƙaramin na kaza ta eh gashin kaza rish kenan shi ƙananan na cikin ƙananan eh shi ko su kun shi ba ba ruwan a ba wabur bane wabur na raƙumi ne Mm, suf kuma na a, na na- na- na- na- na- na awaki
عن الفخر والكلى Mm,
suwa ma'aikata ke danganta su ne mutanen yaman mutanen najid ke ai mutanen najid kuke nufi to eh mutanen najid a a a- a banda hijaz na eh mudar ba eh na'am gashi nan eh ya fa- ya fassara su da cewa su ne rabi'a wa yam- a- wa wa mudar yace alfaddadin su ne wato masu kururuwa yayin da suke kora waɗannan raƙuma a san da yanda mai kuna jin yanda sukan yi haythu yatla qarna shaytan rabi'a wa mudar بدل من الف... أم- أما قرناء الشيطان فجانب رأسه وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإذلال الناس وقيل شيعتاه من الكفار والمراد بذلك اختصاص المشرك بمزيد من تسلط الشيطان وتمتانا مغرب متانا مشرق shaidan zai fi sallada kansa a kansu wa minal kufur da kuma akan kafirci zai fi yawa a can kama qala fil hadith al akhar ra'sul kufur kama inda yace ra'sul kufur nahwa al mashriq yana a jihar mash- wato tsa- kan kafirci ko asalin kafirci yana jihar gabas wa kana dhalika fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam hina qala dhalik wa yakunu hina yakhruju ad dajjal min al- yakhruju ad dajjal min al mashriq Duj- dujal daga gabas zai fito zai fito a saba'in alf daga yahud asfahan suna binsa asfahan ko tana gabas da makka a cikin iran take yanzu wa huwa fi ma baina zalik tsakanin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da fitowar dujal kuwa man sha'ul fitanil azima nan ne mabagagar manya-manyan fitinu wa matharul kafara da inda kafirai zaka ga sun fito الترك الغاشمة الآتية الشديدة البعث كمان موغول da turkawa kun ga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kyale su amma sai gashi sun zo sun musulunta turkawa mogol su ma da suka taso suka yi shekara wajen 100 suna farmaki a kasashen musulmi suna kashe kashe daga karshe suka zama musulmi eh Allah kenan amma manya manyan fitinu duk daga nan suke yanzu irin abin da yake faruwa su Iraq din nan yawanci in aka ce mashrik abinda suke nufi da iraq ne Mm. ba wai irin su ba wai kawai ma irin su riyad din ba wadanda suna amfani da wannan hadisin su ce wai shir- shi- muhammad bin abdullahab ake nufi to amma to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu ummati ala shaitan ala dajjal banu tamim banu tamim su ne mafi tsananin al'ummarsa akan dujal to kuma su da yan gabas din ne kabilan su ibnu abdul wahab kenan tamimi ne to shi kuma sai a ce masa mi eh eh tsohon najd ko yace kuma as-sakinatu fi ahli al-ghanam fas-sakinatu at-tumanina nutsuwa was-sukun da nutsuwa ala khilafi ma dhakarahu min sifati al-faddadin haka ibn salah ya fada Mm. na'am
قال وحدثني يحيى بن ايوب كلمه قومته عن اسماعيل بن جعفر na'am قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل yahya ibn ayyub dinnan mutakallam fihi yahya ibn ayyub al-ghafiqi al-misri an yi magana akan haddasa amma kun ga muslim ya ruwaito shi ya ru- me me uzurin muslim ne na ruwayar wannan hadisin ta hanyar sa eh a cikin mutaba'at ne sannan kuma maqrun ne shi kaga ai ya hada shi da wa da Qutaiba da ali ibn hujr ibn hujr shine ali na'am
قال حدثنا اسماعيل na'am ibn ayyub yace haddathana isma'il قال اخبرني عن al'ala ibn abdurrahman maulal khuraqa ابي daga babansa عن ابي هريره daga abu hurairah radiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce الايمان يرام imani ba yamani ne والكفر الى المشرك kafirci ko yana jihar gabas والسكينه في اهل nutsuwa tana cikin masu kiwon dab- ki- kiwon awaki alfahari da riya a cikin alfaddadin masu ɗaukaka sauti masu kiwon dawaki masu ruka ma- ma- masu kiwon masu kiwon wa- wato ma'abuta a ma'abuta gashin rakuma wato masu kiwon gashin rakuma suna amfani da gashin domin su kaya domin su yi tufafi kun san har yanzu ana yin rigar rakumi rigar gashin rakumi mutanen maghrib suna yi da akwai wata riga da nake da ita yar maghrib da wani bature ya bani Ehm, daga gashin rakumi yake haka za a gan shi wani eh gashin rakumi na'am Amma za ta- za ta- za ta yi da biyu.
da su eh da sufa ya ce haka ne shi wanda ya bani din ma sufi ne Eh, Sheikh Abdul Qadir As-Sufi Ad-Darqawi Na'am yana nuna wato kiwon rakumi yana da matsala
yana cewa masu kiwon rakumi suna da wannan aibin saboda haka sai su yi ba a ce kar ai ba ai Allah ya halatta shine amma suna da wannan aibin saboda haka sai ai sai a abin nan sai ai hattara a kula da yin alwala in an ci naman sannan kuma a nemi sakina a bar kwarmato da kururuwa wajen kiwo da ihu na'am har ma su dan yahaya ya ce na'am ya karanta mana hadith abdullahi ibn wahab al-fahmi sahibu malik yunus ibn yazid al-aili abim ibn shihab az-zuhri abu salama abu salama bin abdurrahman bin auf cewa abu hurairah radiyallahu anhu qal yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfahari da kuma takama fil faddadin a cikin masu ɗaukaka sauti da mur- da- a- a- a- wato da da abin nan a, da tsawa ga ga dab- ga- ga- ga- ga- ga dabbobin da suke kiwo ma'abuta gashin raƙumi ita kwa sakina nutsuwa tana cikin masu kiwon awaki Kun gani yanzu mutum na nawa kenan da ya roto daga abu huraira ga ibn sirin ga al'araj ga a- a- a- wato a- abdurrahman maulal khuraka a, sannan ga abu salama na addarimi na'am abul yaman alhakam ibn nafi al-bahrani shu'aib shine ibn abi hamza an zuhuri da wannan isnadin kwatankwacinsa ya zo da ziyada imani bayamani ne hikima bayamaniya ce mun ga wannan ba a da iskali akan wannan ziyada kaga shu'aib yayi kari akan yunus da shu'aib da yunus dukkaninsu suna cikin tabakar farko to kuma amma tun da ta tabbata a cikin asalin hadisin ba za a ce ya zo da riwaya shadda ba ko kuma ba za a ce ma za a tsaya a yi hukunci wanne ne ya kiyaye wanne ne bai kiyaye ba tsakanin shu'aib da yunus kan cewa an rawaito hadisin da ziyada ko babu ziyada tunda ziyada ta tabbata a hadisin abi huraira kamar yadda ya gabata a wancan asani din da suka gabata na'am
قال حدثنا عبد الله بن عبد qala الرحمن hadnam abdullah ibn abdurrahman اخبرنا ابو اليمان shine addaida shine darimi din da habara abul yaman عن شعيب daga shu'aib ibn abi hamza an ani zuhri daga zuhri حدثني سعيد بن مسيب yace sa'id ibn al-musayyib ya gaya mun
ان ابا هريره رضي الله cewa abu hurairah radiyallahu عنه قال anhu ya ce
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙuli yana cewa جاء اهل اليمن ja ahalu yaman mutanen yaman sun zo
وعرفوا الافئده hum araqu afida sun fi wato taushin su ne suka fi taushin wato halin zuci وضعوا قلوبهم kuma su ne suka fi raunin zuciya الايمان يماني imani bayamani ne والحكمه يماني hikima bayamani ya ce
السكينه في اهل الايمان sakina tana cikin masu kiwon awaki
في اهل fi اليمن a'a, fi ahlil ghanam ko fi ahlil yaman ya ce maka fi ahlil ghanam na'am
والفخر والحكمه الى اهل اليمن والفخر والفد والفخر والخيلاء الفهري da taƙama fil faddadin a cikin alfaddadin اهل اليمن masu kiwon wato ma'abuta gashin raƙuma ولم تلد الشمس su ne ƙibala matla'i shams a jihar a jihar da rana take hudowa wato waɗanda suke a can jihar yaman kenan can suka fi yawa
malamu a tamu su da
su ya ce muku as-sakinatu fi ahli al-yaman
matawa na da gargaɗin mata ganin cewa نعم والسكينة في أهل الغنم والفخر والخيراء في الفدادين كنغا هكا أبو نعيم يرويتو مستخرج إنسان آه إيه أهل الغنم برمو جوا wannan dai a cikin riwaya babu ahlul ganam din nan Ah, sai dai babu ahlul yaman sai ahlul ganam sai dai waɗansu ne sai dai ko an faɗe su ne bil ma'ana
mashin na koma na'am masu kyau yanzu na na a
masu kiwon shanu ai ka san larabawa ba su san kiwon shanu ba sau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana waɗanda suke ya yi magana laraba to ahlul- wanda gaskiya wanda a, ba ba su yi ishara ba cewa na ikhtilaf masu abin nan masu nusa ba su yi ishara ba ga ikhtilafin nusa a wajen ku dan gashi dai wanda suka rawaito hadisin daga shu'aib a, kamar al- al-awsat na tabarani shi ma ahlul ahlul ghanam yace shi ma ahlul ghanam yace na'am abu muawiya shine muhammad ibn khazim ad-darir daga amash sulaiman ibn mihran abi salih safwan as- ah, zakwan as-samman na'am yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutanen yaman sun zo muku su ne mafi taushin zukata mafi taushin wa- wato mafi saukin halin zuciya imani bayamani ne hikima bayamaniya ce kan kafirci kuwa a jihar magabas yake kutaybatu min wa hadda- kutaybatu min na'am mm, na'am حدثنا سني جرير ابن عبد آه، وانا جرير ابن إب- إب- ابن عبد الحميد الضبي ne koko ibn hazim Ah, ina zuwa cikin wannan akwai wato ina ɗaya daga cikin ruwar da suke min iskal wajen riwayansu Ha- jarir akwai ibn abdulhamid babbi akwai jarir ibn hazim to wane ne yake banta da riwaya na- daga amash Su- suhail a wannan jarir ababbi eh to shine shine ake nufi an koko jarir ibn hazim ne a bayar waya daga suhail jarir wancan bayar waya da zai waya daga suhail suhail dan madina ne shi ko dan kufa eh amma hati hati kawo hujjarka hmm? na'am mu ci gaba عن الأعرج في هذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر ولا شيء.
نعم قال الأعمش في هذا الإسناد الأعمش أتكون ونن إسناد
في هذا الإسناد بهذا الإسناد عن الأعمش بهذا الإسناد دون إسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق بيبدأ أرشان حديث با نا رأس الكفر قبل المشرق eh shine a'a shine eh wa- shine wanda shu'uba yake cewa na lamunce muku tadlisin sa ba eh yana ɗaya daga cikin su yana ɗaya daga cikin su Suleiman ibn Mihran al-Amash shine wato isnadin hadisan Kufa a zamaninsa suna kewaya ne akan su su biyu da shi da Abu Ishaq as-Sabili sigaru tabi'in ne ilimin manyan tabi'ai da suka yi riwaya daga abdullahi bin mas'ud da su ali ibn abi talib duk a wajen su ya tattara da amash da abu ishaq sabi'i matsayinsa a wajen malaman kufa kamar zuhuri ne a wajen malaman madina kamar yadda malaman madina aka ce hadisi a zamanin su su sigaru tabi'in ya kewaya akan su su su hudu da zuhuri da yahya ibn sa'id al-ansari da abdullahi ibn zakwan da bukair ibn abdullahi ibn al-ashaj to su kuma a can kufa su su biyu al'amash da abu ishaq as-sabi'i duk dai ta- eh, sai dai ta yanzu ta fi ta a- a- ta- a- ta- ta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi ta yanzu girma ta fi ta faɗi dan yanzu a dan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har su abha da baha wanda suke yanzu suna cikin Saudi Arabia duk Yemen ne a da su Abu Huraira duk Yamaniyai ne sai sa Abu Huraira a- a- a- Abu Huraira shi ma yana cikin wannan Mm, yana cikin wanda aka sifanta su da wannan me yake nufi ehe to ina jin ta ina ji o saboda haka ga sana ta yaban su kuma ga suna da yan ta'adda da yawa to zuwa suke ta'addanci ba hufiyun ba ne na'am jarir ibn hazim shine mai riwaya daga a'amash amma ina zuwa bari mu ga al-dabbi jarir ibn Abdul- a- a- a- abdulhamid al-dabbi al-razi al-qadi Ah, shi ma rawa an a'amash shi ma ya riwaya daga a'amash Eh, to yanzu aka samu wannan me zai bambance mu a'amash jarir anil a'amash kuma yayi shiru bai faɗi wane ne ba Hmm? bari mu ga mai mustakhraj ko zai taimaka mana na'am kowanne yana da kowanne yana riwaya daga a'amash duk su biyun na ce da yin gaji
na'am dukan su thiqat ne to me zai bambance muku in kuna in mutum ya- mal- ɗaliban hadisi in irin wannan ya zo masa abinda zai bambance masa wane ne sai ya koma littattafan al-atraf al-atraf kutubul a- wato eh kutubul atraf Um, kamar tuhfatul ashraf bi ma'rifatil atraf na al-mizzi dan shine kowane isnadi zai tantance maka wane ne a cikin isnadi Eh. bari na zuwa da Allah wannan fa'ida ce don ya kamata na rubuta lokacin da muka karanta wannan hadisin da muka karanta wannan babin mun la'alla abin da ya faru ba mu ba mu kayyade wannan hadisin ba tuhfatul ashraf bi ma'rifatil atraf mu ci gaba daga baya ina ganin ma zo mu duba wannan abin Ah, wai sunan ne yake ba ku labar mamaki almuzi na ji sai- sai muzi muzi kuke ta cewa na'am yusuf ibn yusuf ibn al-hajjaj al-mizi abu al-hajjaj wato kun ga hadisan a'amash suna da yawa daga abu salih saboda aka ya karkasa su su kansu masu ruwatan ga abu usama جرير ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله حديث سنفرق كنا حديث لا حسد إلا في اثنتين حديث كل ابن آدم يضاعف, يضاعف الحسنة بعشر أمثالها صلاة أحدكم في الجماعة إن الله إن لله ملائكة يطوفون حديث أتاكم أهل اليمن أرقوا أفئدة أجامي جرير ابن عبد الحميد الضبي mun yi taqlidin almizzi alama qala almizzi wal uhdatu alayhi rahmatullahi alayhi na'am nabirun ina alqalamina na'am na'am baraka ku kayyade jarir a cikin wannan isnadin ibn abdul hamid ad-dabbi ne na'am نعم وحول السند بشير ابن وحدثني بش- بشر ابن خالد shine wanda ake ce ma gundar shu'bata bin al-hajjaj na'am na'am da kwatankwacin hadithin jarir ya ƙara wal fakhru wal khuyala al fahari da al- da da takama fi ashabil ibil amma abuta kiwon raƙuma nutsuwa da kuma wato a nutsuwa da da da da alwaqar shi ta ma dai nutsuwar ce fi ashabi sha a cikin ma'abuta tuma wato awaki na'am Asa- Isaac ibn Ibrahim al-Hanzali ibn Rahuya na'am na'am ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj Abu Zubair wane ne Abu Zubair a yanzu ba ku rike shi ba muna ta yawan wuce shi sunaye su- wai sunaye ne kawai kuke jin su ko ka mutane ne wanda za ku ce a wannan ai mun san shi shine mai kaza shine mai kaza ko kawai suna ne kawai kuke ji yawwa a haka ya kamata eh Muhammad dai Muhammad ibn Muslim ibn Tadrusa eh eh ai kuka dauka kawai sunaye ne abinda mu- mustashriqun suke gani kenan kamar kawai sunaye ne aka dauko aka hada waɗannan mutane ne hakika kuna ji da yan- waɗansu muka zo muka muna karanta labarin su kowa ka ji irin kissarsa da labarin sa saboda haka mutane ne wannan malamai ne wanda sun yi ra- sun rayu na'am aha annahu sami'a jabir to ka gani ibnu jurayj mudallis ne amma kaga yace akhbarani shi kansa abu zubair mudallis ne amma kaga yace annahu sami'a jabir saboda haka kaga illa ta koi kenan ko yaqulu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaushin zukata da wato kaushin hali fil mashriq yana cikin mutanen gabas imani ko yana cikin mutanen hijaz to kun ga ya kawo shi domin ya fassara mafusudi da ahlul yaman ahlul hijaz kenan babin bayanin cewa babu mai shiga aljanna sai masu imani sai mumine da kuma cewar san mumine yana daga imani kuma yada sallama sababi ne li husuliha na samun wannan soyayya ta mumine na'am wake shine ibn al-jarrah daga amash daga abu salih daga abu hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace حتى تؤمنوا ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani ولا تؤمنوا حتى تحاربوا ba za ku yi imani ba imani cikakke kamili hatta ta habu har sai kun so juna أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم shin bana nusan shakku ga abin da idan kuka aikata shi ba za ku so juna أفشوا السلام بينكم ku yada sallama tsakaninku wannan menene a cikin wannan isnadin akwai an eh? an anar amash ko amash ya ce an shi ko gashi eh, eh, mudallis ne wake menene rigimar wake wake yana da mushkila ne ai wake ba shi da mushkila mushkila a cikin an anar amash ce kawai na'am
قال نعم وحدثني زهير بن حرب يتي وحدثني زهير بن حرب قال أخبرنا جرير نعم عن الأعرج بهذا الإسلام يروي توشي دقى إسنا دواني إسناد تطريق جرير شيني نعم مشي جبا وانا محل التوقف مشي جبا با كبا كراتين نعم بزي تفي با نعم دواني إسناد قال قال رسول الله يتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا na rantse da wanda raina yake hannunsa kun ga yazo da ziyada a cikin isnadin a cikin lafazin da rantsuwa a farkonsa na'am
لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani من حديث أبي معاوية da kwatankwacin hadisin abi muawiya da wake ibn al-jarrah
وأبو بيان أن الدين عن نصيحة to kun ga to yanzu ya zamu yi da wannan isnadin ne Hmm. an anar amash na'am to shi uba yaro akwai shi uba ne eh ba har shi aka yi a kafaitukum tadlisa talata ba ai shi uba ne ya faɗa ko to ai babu shi uba a cikin isnadin Hmm? yanzu ka fara gara darasin is- a tadlisi ko sai idan akwai shu'uba a cikin isnadin to Allah ya ji kan Abbas Safahan bai faduwar wannan bai bai ce komai akan wannan illar ba wannan dan uwanmu ne da shi muka yi aiki a cikin wannan littafin mustakhraj abi awan amma Allah ya masa rasuwa saboda haka wannan wannan hadisin ah, yana bukatan ah, bincike a duba a gani me ya kamata ku duba a duba a gani akwai riwayar da shu'ub a- da al'amash yace haddathani ko sami'tu ko kuma akwai riwayar da shu'uba ne ya ruwaito daga amash shikenan in babu to wannan zai zamanto daga cikin hadisai da suke sai an tsaya an san jawabin da za a yi ma imamu muslim a kai
babu ke da sana ne wata ruwaya wadda ba ta amashi ba eh sai a remo masa mutaba mutaba'a ko shahid na'am kun gane na'am mu ci gaba
وأبو بيان أن babu bayani الدين نصيحة anna dinin anna dinan nasiha babu bayanin cewar addini nasiha ne
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مكي na'am قال حدثنا سفيان sufyan shine ibnu uyayna tunda mutanen mutumin makka ne ko
قال قلت لصهيب بن عبد na ce ma suhail inna amran إن أمامي ah, haqiqa amr حدثنا عن الأعراف
ya yi mana hadisi an ilƙaƙa inna amran inna amran amr ibn dinar haddathana ya karanta mana hadith قال الأعراف daga alƙaƙa ibn s- ah, alƙaƙa na rubuta ban san ko rubutun ya ki fitowa na'am
قال أبي بكر an abik daga ah, y- y- da- da- daga babansa shine suhai shine abu salih
قال وجدت أن يسر عني ورجلا ni kuma na so ya an yi sukita an ni rajulan ya faɗan min da mutum guda ɗaya shi amru kenan da ya samu suhail ya zama to an fayar da ƙaƙa wato amru ibn dinar ne ya je ya samu suhail ibn abi salih a- a- ai afwan sufyan ne ya samu suhail ibn abi salih ya ce amr ya ha- ya ba- gaya mana daga ƙaƙa daga mahaifinka kaga tsakanin amr tsakanin sufyan da abu salih mutum nawa ne kenan kaga amr da kaka tsakani mutum biyu to amma in suhail ya bashi labari daga babansa kaga ya zamanto mewa tsakaninsa da abu saleh mutum daya ya samu ulu sanad eh shine wa rajautu an yusqita anni rajulan na kaunaci ya fada wato ya yanke mutum daya a cikin isnadin gare ni قال فقال سمعته sai ya ce sami'tuhu min alladhi sami'ahu minhu abi ya ce na ji ma hadisin daga wanda babana ya ji daga gare shi saboda haka yanzu mutum biyu ma zan yar maka فأنا صديقا له kana sadiqan lahu bisham abokinsa ne a ƙasar sham
ثم حدثنا سفيان sannan sufyan ibn uyayna ya kar- ya ya mana hadisi عن سهيل daga abi daga suhail ibn abi salih عن عطاء daga ata ibn yazid al-laifi عن تميم بن كعب daga tamim tamim ad-dari abu ruqayya أن رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
الدين النصيحة addinin nasiha addini nasiha ne kawai إلا لمن muka ce gawa ya rasul muka ce gawa قال لله ya ce ga Allah da littafinsa da manzansa والأئمة المسلمين da shugabannin musulmi da kuma gama garinsu to kaga a- a- nasiha yana daga cikin amalul qal gashi an ce ita ce addini na'am to mu saurara sai an mu dan huta kaɗan kasa da ya cika Oi.
قال حدثنا علي بن عدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد عن ليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله Na'am, hakanan aka ruweto abin bi mithli hadha al-isnad daga ta ta hanyar Abdurrahman ibn Mahdi. Na'am, kun ga shi wannan isnadin Muslim yayi nuzul tunda kun ga wancan malamin sa ne ya ruweto daga Ibn Uyayna nan ku tsakanin Muslim da Ibn Uyayna akwai mutum biyu Muhammad ibn Hat- Hatim da Abdurrahman ibn Mahdi. Na'am.
قال حدثني بن بن اسلام قال حدثنا يزيد يعني بن Ibn Ibn Zurai
بن قال حدثنا علي وابن ابي وابن wa huwa ibn al-Qasim
قال حدثنا صحيح عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث على سالم yi cewa ya shi suhaili ce ya ji ata ibn yazid yana garaya ma abu salih wannan hadithin عن تميم daga tamimin dari عن رسول الله daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacinsa
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن
Ismail اسماعيل عن ابي خالد ibn Abi Khalid kaga yadda ake wahami ko sai a ɗauka mutum biyu ne nan ka mutum ɗaya ne ibn din sai ta yi tahrifi ta koma an yana yawan faruwa a cikin nusa shine fa'idan sama a wajen malamai in ka je kai kuskure a irin wannan kamai da ibn kamai da shi an mm, to shikenan in ba haka ba sai ka je kai ta neman wane ne Ismail din nan ghairu mansub ba ka taba ganewa ba cewa ashe ibn Abi Khalid ne na'am عن قيس Qais shine Ibn Abi Hazim, عن كريم Jarir shine Ibn Abdullah al-Bajali a cikin sahabbai, Jarir Ibn Abdullah al-Bajali.
قال بايعت Yace nayi babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a على ذلك akan tsayar da sallah da bayar da zakka ومسلم da yin nasiha ga kowane musulmi. Dai a- lokacin da aka yi a lokacin da mutanen Kufa suka tashi za su yi za su yi tawaye ga- ga imam ya tashi ya gaya musu wannan don su san cewa ya faɗi wannan hadisin ne ba wai don ba wai don ya hana su bin shugaba ba a ya faɗa ne saboda nasiha ga musulmi tunda abu ne da yamma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a saboda haka mubaya'a sahabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan abu yanda suka san matsayinsa salawatullahi wasalamu alai ba zai yiwu si gangancin saba ma abin da suka yi masa mubaya'a akai ba saboda haka kamar yana ce musu wallahi ni mai nasiha ne gare ku na'am yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi daga suka ce haddathana hushaim ibn bashir an sayyar daga sayyar kun ga yayi hushaim yayi an ana ko daga sha'bi daga jarir yace nayi nayi annabi nayi annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a bisa sauraron umarni da yin da'a sai ya laƙana mun gwargwadon ikonka wannan nushi li kulli muslim na kuma yi masa mubaya akan yin nasiha ga kowane musulmi yaqub ya ce a cikin riwayarsa qala haddathana sayyar waye ce haddathana sayyar hushayn dan ya nuna maka cewa hushayn bai yi tadlisi ba kun fahimta kun ga yadda su kansa kun ga yadda musu wato idan mai tajlisin ya an san shi sananne ne kamar irin su Hushaim din to sai an yi ishara ga abin da zai kore tajlisin sa na'am na'am an tsallake ruwa
ibn أبوبكر بن أبي شيبة وعمر بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن جابر بن عبد قال سمع جابر بن عبد الله aha na'am to karanta babu shi anaka na'am علاقة
سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم بالنفس na yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya akan yin nasiha ga kowane musulmi na'am
باب بيان نقصان الايمان بالمعاصي ونفيه
babu bayanin nuqsanil imani bil ma'asi babin bayanin cewar imani yana tawaya bil ma'asi saboda ayyukan sabo ونفيه عن المتلبس بالمعصيه da kuma abin da ya zo na korewar imani ga barin mai wato cuɗanya da sabo على ذلك نفيه wato akan ana nufin ba- a bayanin cewar abin da ake nufi da kore shi korewar kamala- kamalarsa korewar cikarsa
قال حدثني حرمله بن يحيى بن عبد الله بن معاذ
at-tujibi التجيبي nan ya kawo shi da sunansa cikakke
قال انبانا بن وهب abdullahi ibn wahab kenan قال اخبرني yunus يونس ibn yazid al-aili an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri قال سمعت ابا سلمه yace naji abu salama
بن عبد الرحمن ibn abdurrahman ibn auf وسعيد da sa'id ibn al-musayyib الفلاني suna cewa قال ابو هريره abu hurairah radiyallahu anhu ya ce ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يزني الزاني حين يزني وهو mazinaci baya yin zina yayin da yake yin zina alhali yana mumini ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن mai barawo baya sata yayin da yake yin sata alhali yana mumini ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن baya shan giya yayin da yake shanta wato mai shan giya baya shanta yayin da yake shanta alhali yana mumini
قال ابن شهاب ibn shihab ya ce أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن sai abdul malik ibn abi bakar ibn abdurrahman ya bani labari أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء cewa abubakar ibn wato shine abu al- abubakar ibn al-harith ibn hisham kana yuhaddithuhum ha'ula'i an abi huraira yace waɗannan suna karanta suna gaya musu ha- hadisan hadisan nan daga abu huraira ثم يقول sannan ya ce كان أبو هريرة يلحق معهن abu huraira ya kasance yana ƙarawa yana sadar da wannan lafazi a ciki
ولا ينتهي منه baya kwacen abun kwace ذات شرف ma'abuciyar wato daraja يقوم الناس به mutane suna dau- ya rafa'un nasu ilaihi absarahum mutane suna ɗaukaka ganin su ya zuwa gare shi wato in da- in ya zo wucewa saboda tsadar tsadar tsadar wannan abun sai ga mutane suna daga kai suna kallo فيما ينتهبها وهو yayin da yake kwatanta alhali yana mumini Ah, to kun ga wannan an kore imani ko ga masu aikata ayyukan sabo abin da yake nufi shine kan cewar wato sun fita daga musulunci kenan yayin da suka yi zahirinsa ba shi bane abin da ake nufi ana kore kamalul imani Mm, kamalul imani na'am قال حدثنا ابو الملك بن شعيب بن ليث بن سعد Mm, Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Layth ibn Sa'ad Abdul Malik ne ba Abdullahi ba
قال حدثنا ابي babana shu'aib ibn laith ya karanta min hadis عن جده daga kakana laith ibn sa'ad
قال حدثني عبيد بن خالد ya ce uqail ibn khalid ya karanta min hadisi قال قال ابن شهاب ibn shihab ya ce اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "Am abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham ya karanta min hadis
عن an ابي هريره abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يزني الزاني mai yin zina mazinaci ba zai yi zina ba وقص الحديث ya karanta hadisin بمثله da kwatankwacen hadisin da ya ambata
يذكر بعض يذكر ولم يذكر ذات شأن يذكر ما ذكر yana ambato tare da yana ya ambace shi tare da ambatan annuhu ba abun kwace amma bai sifanta ta da cewa za ta sharaf mai daraja ba ibn shihab ya ce sa'id sa'id ibn al-musayyib da abu salama bin abdurrahman sun karanta min hadith sun karanta shi daga abu huraira daga abu- manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kutankucin hadisin abubakar a wannan wanda muka ambace shi illan nuhu ba in banda batun kwace a ba ba ba murji'a bane mu'tazila ne kun gani wannan suna hu- a khawarij suna hujja da wannan hadisin cewa wanda ya aikata kabira falaysa bi mu'min kafir ne tunda annabi sallallahu suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ko to me raddi a gare su
إن زنى وإن سرق أحسنت حديث أبو ذر من قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة قال أبو ذر وإن زنى قال أبو ذر وإن زنى وإن- وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر ز- زيزو حديث زيزو من قبل. نعم نعم محمد ابن مهران الرازي قال أخبرني عيسى ابن يونس الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام دق زهري دق ابن المسيب دق أبي سلمة دق أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام دق آه، دق أبو هريرة دق أبو- دق النبي صلى الله عليه وسلم daga da kutankucin hadithin uqail daga zuhuri daga abi bakr ibn abdurrahman an abi huraira wa dhakara nuhba kuma ya ambaci abin da abar kyalle a ya arbaci abin da aka kwace walam yaqul zata sharaf shi ma bai ce mai daraja ba al-hulwani ad-dawraqi muttalib na'am na'am عطاء بن يسار مولى ميمونة حميد بن عبد الرحمن بن عوف دقى أبو هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم حاء تحول إسنادي وحدثنا محمد بن رافع نعم قال حدثنا عبد الرزاق شيني ابن حمام الصنعاني وقال اخبرنا معمر daga ma'amar ibn rashid عن همام بن عن عن همام بن منبه daga hammam ibn munabbih a عن ابي هريره daga abu huraira
عن النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam nan bai kawo isnadin ba ai bai kawo matanin ba
قال حدثنا قتيبة بن سعيد na'am to ya karasa wa kudu haula
sai ce muku me
ni can can ne can yana da kudu haula da sai da hadisi zuwa na ga wani
Hmm, ni ma ni ba shi babu babu wannan sai a hadisin da ya zo gaba na'am ka duba isnadin naka sosai ka duba isnadin shi din ne shi din ne yake cewa ba- bayan sai ya ce wa kullu haula bi mithla hadisi sufyan na'am
قال حدثنا قتيبة بن سعيد Mhm.
قال حدثنا عبد العزيز يعني عن الدراوردي عبد العزيز ابن محمد الدراوردي المدني عن ابي علاء بن عبد الرحمن دجا العلاء ابن عبد الرحمن عن مولى نعم ال- مولى الخرقاء عن ابيه دجا بابنسا ابي هريره رضي الله عنه دجا ابو هريره الله يدد شي عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam كل هؤلاء مثل dukkan waɗannan da kutankwacin hadisin zuhri al'ala ibn abdurrahman ibn yaqub al-khuraqi maulal ah, wato al-khuraqi bil ha ne nake ta cewa al-kha bi dhammi al-muhmala wa fathi ra al'ala eh, ibn eh, na'am
دولة أن العلاء والصفوان sai dai al'ala ibn abdurrahman da safwan ibn sulaim ليس في حديثهما ينبأ الناس إليه فيها أبصار ba a cikin hadisin su babu yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum mutane suna ɗaukaka wato a, ganinsu suna ɗaukaka idanunsu zuwa gare ta وفي حديث حمام a cikin hadisin hammam ibn munabbih ينبأ إليه الأمم أعلم muminai suna ɗaukaka idanunsu fiha a gare ta
وهو حين ينتبهها Ya wahi- wa huwa hina yantahibuha alhali shi yayin da yake kwacenta mumini ne وزاد
ya ya ƙara a cikin isnadinsa
ولا يقول أحدكم حين يقول وهو مؤمن wala ya gullu kuma ah, ah, wala ya gullu ahdukum ɗayan ku ka- baya yin gululi al-gulul shine mutum ya boye na- ya boye wani abu na ganima
وهو يقول وهو مؤمن alhali yayin da yake yin gululu din wa huwa mu'min alhali yana mu'mini
وإياكم wa iyyakum fa iyyakum iyyakum dan haka ku kiyayi ku kiya- ku- wato ku ah, abin nan ku ku- ku kiyaya ku kiyaya
قال وحدثني- قال حدثني محمد بن المثنى na'am قال حدثني أبي العلي na'am عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزن الزاني لا يزن وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب خمرا ولا يشرب خمرا حين يشربها وهو مؤمن والتوبة ma'rudatun ba'd kun gani duk wannan wannan shine raddi ga yan khawarij wa taubatu ma'rudatun ba'd tuba kuma abin karba ce daga nan ba daga baya wato an bijirar da ita gare shi a- akan wato in ya tuba za a karbi tauba shine za nawawi yace kad ajma al ulama ala qabuli tawbati aba qaw ala qabuli tawbati ma lam yughargir kama jaa fil hadith sannan ya faɗa arkanut tauba na'am wani Sulaiman eh an shobata an Sulaiman an zakwan Sulaiman al'amash ne ahsant Mm. na'am
قال حدثني محمد بن رافع
na'am عن عبد الرزاق قال al-sanani na'am عن الأعمش عن زكوان na'am عن ابي هريره رضي قال لا يزن ثم ذكر مثل هذا الشعور sannan ya ambace shi da kutankucin hadisin shu'ba a gani ya kawo shi da hadisin shu'ba shine ummul bab Mm, kuma ya kawo shi tunda riwayar shu'ba ce kaga yayi mana maganin tadlisin al'amash na so shikenan sai mu tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك